أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله za a tashi a cikin da sauran Ali Imran sun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ومن سورة آل عمران wannan babi ne yana daga fassarorin da aka karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a suratu Ali Imran
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي وحدثنا أبو عامر هو الحزاز يزيد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي مليكة قال يزيد عن ابن ابي ملكه ان القاسم بن محمد عن عائشه ولم يذكر ابو عامر القاسم قالت ya sayyida aisha tace سألت رسول الله صلى الله na عليه tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga fassara fadin ubangiji subhanahu wataala وسلم أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله amma wa'annan da yake akwai rikici a cikin zukatansu suna bin abin da yake ya kama da juna a ƙur'ani wanda zai iya kawo ya zama ba a gaga fahimta ba ba kome yake sa suke wannan ba sai dai don neman rigima don neman su ce su sun san makomar ƙur'anin ko sun san fassarar ƙur'anin wa ma alimtawi lahu illallah alhali sanin wannan sai Allah
قال yanzu Allah ya ce فإذا رأيتهم Aisha in kin ga irin wa'annan فعرفهم to ki gane su in kin gansu ki gane su وقال يزيد yazidu ya ce فإذا رأيتموهم idan kuka gansu faribuhum ku gane su a tasar ruwayar da lamirin jam'in maza
قال أمرتين manzo Allah ya faɗa haka sau biyu ko sau uku قال أبو عيسى هذا sai ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce eh, Buhari da Muslim sun rawaito haka nan Imam Ahmad haka nan ah, Abu Dawud haka nan Ibn Majah Abu Qaddama haka nan Darimi
حدثنا عبد بن عمير أخبرنا أبو الوليد الثالثي وحدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت Aisha ta ce إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية a wanta mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan aya هو الذي أنزل عليك الكتاب ita ce faɗin ubangiji wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun لا hunna أنزل ummul عليك.
kitabi wa ukharu mutashabihat amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa alfitnati wal ibtigaa tawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah war rasul fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab har zuwa ƙarshen aya على رسول الله da Allah sallallahu alaihi wasallam yace إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه idan kuka ga wanda suke bibiyar abin da yake ya kama da juna ko wanda yake ma'anarsa ba a saurin ganewa daga Qur'ani أولئك الذين سماهم sune wanda Allah ya ambace su amma lazina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu فاذروهم ku kiyaye su قال أبو عيسى sai mu zai ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce وروي عن أيوب عن an ruwaito daga Ayyuba daga Abi Ibn Abi Mulaika daga Aisha haka za kamar yadda aka faɗa الحديث rawawar wahidin hazal hadisi an ibn abi mulaikata ba ɗaya ba daga masu ruwaita hadisi sun ruwaita hadisi daga ibn abi mulaika daga aisha ولم يذكروا في عن القاسم ba su ambaci wa shi ibn abi mulaika ya karɓa wajen qasim ibn abi muhammad ibn abi bakr siddiq ba إنما ذكر يزيد بن إبراهيم yazid ibn ibrahim tafsiri ne ya ambaci daga qasim a wannan hadisin وابن shi yasa kenan akwai yiwuwar ya zamo a ziyada fi mutasilil asani
وابن أبي مليكة ibn abi mulaikata din nan shine abdullahi dan ubaidullahi dan abi mulaika عائشة أيضا ya ji daga Aisha shi yasa dan an ce ya rawaito daga Aisha kai tsaye ba mamaki in kuma an ce ya rawaito daga Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq shi ma ba mamaki di ya karba a wajen su حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي عن أبي الضحى عن مسعود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى Abdullah الله عليه Mas'ud وسلم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن لكل نبي ولاة minan nabiyina kowane annabi akwai wanda suke yake- suke kusa da shi ko suke jibinta su ko yake jibinta su a cikin annabawa وإن ولي ni wanda yake jibinta ta shine ba ubana shine ba dadin ubangiji ثم قرأ sannan manzo Allah ya karanta wannan ayar إن أولى الناس إبراهيم الذي إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين hakika wanda ya tamta mutane da annabi Ibrahim wallahi wannan annabi da wanda suka bi shi wato wanda suka ba annabi Ibrahim da kuma wannan annabi da wanda suke imani da wannan annabi Allah dai shi ke jibintar lamarin mummunai حدثنا محمود حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن ابي عن ابي الدعاء عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله kamar hadisin da ya gabata لم يقل فيه amma shi a tasar wayar an abin ruha an abdullahi bai ce an masarukin ba قال ابو عيسى هذا سوم حديث ابي الدعاء اما سروق wannan ya fi inganci daga hadisin abin ruha an masarukin a ce abin ruha ya karɓi hadisin kai tsaye daga abdullahi masudin ya fi daga a ce masaruku ya shiga tsakani ابو الدعاء اسمه مسلم abin ruha ɗin nan sunansa musulmi da subaihim حدثنا ابو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي عن ابي الدعاء عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نوى حديث kamar hadisin nan na abinu aimi مسروق.
amma ba a ciki bai faɗa cikinsa daga masaruku ba حدثنا هناد حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه abdullahi masudin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من حلف على يمين wanda ya rantsuwa فاجر alhali ya san ƙarya yake يقتدي بأعمال امرئ مسلم don ya ci dukiyar mutum musulmi da rantsuwar tasa يزكي الله عليه zai koma ga Allah alhali yana mai fi Allah yana mai fishi da shi قال الاشعث بن قيس a shasunu kaisin yace والله كان ذلك a game da lamari na ne irin wannan ya afu na rantse da Allah ni ne muka yi jirgima da wani ya rantse da Allah akan ƙarya كان بيني وبين رجل من اليهود أرض akwai wata ƙasa tsakanina da wani mutum da Yahu daga Yahudawa فجهدني ya yi mun musun ƙasar yace tasa ce فقدمته إلى النبي صلى الله عليه sai وسلم na kai ƙararsa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama قال لي رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni.
لك بينة kana da shaidu kana da hujja akan cewa kasar taka ce فقلت لا nace a ban da shaidu قال لي اليهودي sai manzo Allah ce da bayahudan to karantse kai kan cewa kasar taka ce قلت يا رسول الله إذا sai nace ya rasulullah wannan ba zai damu da ya rantse akan ƙarya ba a shirye yake rantse fa zabu mali ya tafi da dukiyata أنزل الله تبارك shine ubangiji tabaraka wataala ya saukar da wannan ayar hakika nan da suke siyan amfani ɗan kaɗan na duniya da alkawarin Allah da rantsarantsansu wadda akan alkawarin da ke tsakaninsu da Allah Mm.
in wani abin duniya ya zo ko kaka sai su kyale alkawarin da ke tsakaninsu da Allah don su samu wannan abin na duniya haka nan wanda ashirai suke su rantse da Allah akan abin duniya abinda sun san ma nasu bane su rantse da Allah ai wallahi nasu ne إلى آخر الآية har zuwa ƙarshen aya قال أبو عيسى هذا sai mu zai tona da shi da kyakkyawan ingantacce Buhari da Muslim sun ruwaito shi haka nan Abu Dawud da Ibn Majah وفي الباب عن ابن أبي ملك akwai hadisin da yazo a wannan baban daga Ibn Abi Awfa حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن بو- بن بو- بن بكر السامي حدثنا عمير عن أنس قال Anas ibn Malik yace لما نزل هذه الآية yayin da wannan aya ta sauka لن تنالوا البر حتى تنفقوا dan مما- tanalul birra ta tun bikum ma to biyun bayan da za a ce kun yi bajinta sai fa kun dau abin da kuke so kun bayar sai kun ciyar da abin da kuke so أو من ذا الذي يقرض الله ko ko قرضا aya da take cewa waye zai rantawa Allah rantawa kyakkyawa fa yuraifahu lahu arafan kasira Allah ya ninninka masa ninke ninke masu yawa yayin da wannan aya ta sauka قال أبو طلحة Abu Dalhata yace وكان له حائض yana da wata katon lambu yana da katuwar gona wadda take a kewaye قال yace, يا رسول الله ya rasulullahi الله wannan na ba wannan gona tawa na ba ta dan na ba da ita ga Allah
ولو استطعت أن أسره da ina da ikon in yi a boye ma da ban bayyana ba فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace اجعله في قرابتك ka sanya ta tsakanin ‘yan uwanka أو أقربك ko wanda suka fi kusa da kai.
قال أبو عيسى Tirmidhi yace, نسيب Wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari ya rawaito shi haka nan Muslim haka nan Abu Dawud haka nan Imam Ahmad haka nan ma Imam Malik ya rawaito shi.
وقرأه مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن Dan Anas ibn Malik, Imam Malik ya rawaito hadisin daga Sa'id ibn Abdullah ibn Abi Dalhata daga Anas ibn Malik.
حدثنا عبد بن عمير أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر المازني يحدث عن ابن عمر قال قام رجل Abdullahi ibn Umar da- النبي صلى الله عليه Allah ya kare وسلم da gare shi yace qam ahun, wani mutum ya tashi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama faqala yace da manzo من الحاج يا رسول الله Wa za a ce ya yi hajji irin yadda shari'a take neman a ce an yi hajji? Wa ya amsa sunan a ce ya yi hajji?
قال Manzara sallallahu alaihi wasallam ce الشئس التفل wanda duk gashinsa ya fi kunkune wanda duk ya dauda a aikin hajjinsa.
قام رجل آخر sai wani mutum ya tashi فقال يتي.
أيها جعفر لي يا رسول الله a cikin aikin haji wanne ne ya fi ya rasulallah قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الحج والتمرة daga murya da zub da jini daga murya da tarbiyya da kuma yin hadaya فقام رجل sai wani آخر mutum ya sake tashi فقال ya ما ce السبيل يا رسول me الله ake nufi da sabilu da Allah ya ce man istada ilaihi sabila ya rasulallah قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الزاد والراحلة guziri da abin da za a hau قال أبو عيسى Tirmidhi yace, wannan wannan hadisi ne da ba san shi ba sai ko daga ruwa abi umar ba mu san shi ba daga ruwa abi umar sai ko daga hadisi ibrahim da yazid al-huzi mutumin makka وقد تكلم بارو الله حديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه hakika wasu daga malaman hadisi sun magana akan shi ibrahim bin yazid ba wanda ya soke shi dangane da adalci an gama akan cewa adali ne amma kiyaye wasa ce wasu ba ta- suke cewa ba ta kai matsayin da ake bukata ba
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال لما أنزل الله هذه yayin da ubangiji ya saukar da wannan aya تعالوا ندعو أبناءنا ku zo mu gayyaci ƴaƴanmu da ma da ƴaƴanku da matanmu da matanku su ma nafta hilfan Allah alatallahi alal kazimina sannan mu addu'a mu ce Allah ya la'anci wanda yake makareci a cikin mu ko mu ne ko ku ne
دعا رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci ya kira sayyida sayyidina Ali da sayyida Fatima da Hassan da Hussein فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce هؤلاء أهلي ubangiji wannan su ne iyalina
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa da ribi ingantacce
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ربيع بن سبيه وحماد وحماد بن سلمة An abi galibin ƙala ya ce, kuma matar kusan mansubatan Abu Umama ya ga wasu mutane kawunansu an yanyanke su, an kafa su a matattakalan masallacin Dimishka. Wato an kashe su ne sai aka kawo kawunansu aka kafa.
قال أبو أمامة Abu Umama ya ce, كلاب النار شر قتلا تأتي من السماء wa'annan su ne kannukan wuta, saboda me wato ƙadariyawa ne, suna da cewa ba wani abu da za a ce Allah ne ya ƙaddara. mutum shi yake tafi da lamarinsa su ne mafi lalacewar wanda aka kashe ƙarƙashin fatar sama
خير قتلا من قتل yayyan wanda aka kashe shi ne wanda wa'annan suka kashe shi ثم قرأ sannan ya karanta yau mata biyar wujuhu wata suwar da wujuhu fa amma da zai na suwaddat wujuhu mu a kafarku ba da imani kuma zuwa za ma fata takfuruna لآخر الآية tuna ranar da wasu fura- fusakun za su yi haske wasu fusakun kuma su yi baƙi ƙirin amma wannan da fusakunsu ta yi baƙi to za a ce musu a ashe da ku kun karɓi imani amma kuma kuka dawo ka kafirce yasa zuba abin da ya rage sai ko ku ta ɗanɗa da azaba saboda kafircewar da kuka
قلت لأبي أمامة yace da abi ubaba أنت سمعته من رسول الله ka ji wannan magana daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال yace ولم أسمع إلا مرة da a ce ban ji shi ba sai ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ko sau hudu تعد سبعا har ya yi lissafa sau bakwai inda ban ji wannan magana daga bakin manzon Allah ba har zuwa sau bakwai na haddasa kuma da ban faɗa muku ba
قال أبو عيسى Abu Satir zai ce wani hadisi ne kyakkyawa أبو غالب يقال اسمه jazawwaru shi Abu Ga- Abu Galib da ya zo a Isra da hadisi na ana cewa sunansa Abu jazawwaru hazawwaru hazawwaru
أبو أمامة الباهلي اسمه Abu Babatul Bahili sunansa Sulayyur Ajlana وهو سيد باهلي shine shugaban kabilar Bahilatu
حدثنا عبد بن أميد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بعض بن حكيم عن أبي عن جده أنه سمع النبي صلى الله ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a game da fassarar faɗo ubangiji tabaraka wa ta'ala ku kan ku kasance ku da fiyayyar al'umma da Allah ya bayyana ga mutane قال a manzo Allah ya ce إنكم تتمون سبعين أمة kafin ku an yi al'ummu har 69 ku ne na cikon 70 din أنتم خيرها وأنتم amma da al'ummun nan da aka yi guda 70 ku ka fi kowace ku ka fi matsayi wajen Allah أزاديس حسن wannan hadisi ne kyakkyawa فروى غير واحد هذا الحديث عن بعض بن حكيم نحو هذا ba ɗaya ba daga marwaita sun ruwaito wannan hadisin daga bahzun hakimin kamar yadda aka faɗa a nan ولم يذكروا في كنت amma ba a ambata a cikin sa kuntu hayar ummatin hurjan lin nas ba
حدثنا عمرو بن مني حدثنا هشام أخبرنا عمير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رباعية يوم أود manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kare hakoransa targe shi ranar yakin Uhud شجع وجهه aka yi fuskar sabbi ke aka rotsage rotsage mai tsanani a goshinsa أسال الدم على وجهه har ya zama jini ya kwaɓe fuskarsa ya ta kwarara ga fuskar manzo قال manzo Allah ya ce كيف يؤلئ قوم فعلوا هذا بنبيهم ya za a ce mutanen da suka yi wannan ga adabinsu a ce su rabauta وهو يدعو وهو يدعوهم إلى الله alhali shi kiransa yake zuwa ga Allah فنزلت sai aya ta sauka ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم a lamarin mutanen nan ba a hannunka yake ba ya rasulullah in Allah ya nufa ya sai ya kaddarawa su tuba ya karbi tubansu in kuma Allah ya nufa sai ya kyale su sabannar da suke ya hasko ba gare shi ya musu azaba fa innahum zalimun
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce سيوم wannan hadisi da yake kyawa ingantacce muslim ya fidda shi
حدثنا عمرو بن منيع وعبد بن عمير قال حدثنا زيد بن هارون أخبرنا عمير عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama شج في وجهه an masa rotsage an masa miki a fuskarsa وكسر رباعية aka kare haƙorinsa ورمي رمية على aka harbe shi harbe bisa kafaɗarsa وجه إلى الدم sai يسيل jini ya haɗe yana kwarara bisa fuskarsa alhali manzo Allah yana shafe jinin ويقول yana cewa تقتل أمة al'umma za ta rabauta da suka aikata wannan ga annabinsu يدعوهم إلى الله alhali yana kiransu zuwa ga Allah tabaraka wata'ala أنزل الله sai Allah ya تعالى saukar da ayar laysa laka bil amri shay'un la yutubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun ميت عبد بن عمير يقول Mm, naje Abd ibn Humaydin yana cewa Zaid ibn Harun yayi kuskure a yanda ya kawo hadisin nan قال أبو عيسى Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce
حدثنا أبو سعيد سلم بن جنادة بن سلم الكوفي حدثنا عبد بن بشير عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يوم أهد ranar yakin Uhud اللهم الآن أبا سفيان Allah ka la'anci Abu Sufyan اللهم الآن الحارث Allah ka la'anci Haris ibn Hisham اللهم الآن Allah ka la'anci Safwan ibn Umayyah قال sai yace نزلت sai aya ta ليس لك من sauka الأمر شيء أو maganar shirya da su ko kyale su musu bata ba naka bane ya rasulullah ta yi Allah ya karbi tuban su ya nufi su da su tuba ya karba ko kuma ya musu azaba sai ko ya zama duk Allah ya karbi tuban su ya nufi su da tuba fata ballahu alaihi Allah ya karbi tuban su أسلموا suka musulunta musuluncin su yayi kyau على أبو عيسى هذا Kar mu je حديث ce- حسن غريب wannan hadisi ne kyakkyawa garibe يستغرب من حديث عمر بن حمزة ana ganin garabarsa daga ruwayar Umar ibn Hamzata daga Salim daga mahaifinsa وقال رواه الزهري عن سالم عن أبي hakika Zuhri ya rawaito hadisin daga Salim daga mahaifinsa لم يعرف محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن Buhari ya حمزة ce shi bai san hadisin nan ya zo daga ruwayar Umar ibn Hamzata ba وعرفه من حديث الزهري amma ya ce ya san zuwansa daga ruwayar Zuhri حدثنا ابن أبي بن بن عربي البصري وحدثنا خالد بن الحارثي عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان- cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a mummuna akan wasu mutum hudu فأنزل الله تبارك sai Allah tabaraka wa ta'ala saukar da ayat da take cewa la salaka min al-amr shawna yutubu alaihim aw yu'azibuhum fa innahum zalimun فأدعوا الله a ƙarshe ko Allah ya shirye su ga musulunci ala abu isa za Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi ingantacce yustaghrab min hadha alwajh ana neman ga ana ganin garabarsa ta wannan fuskar daga hadisin Nafi'u daga Abdullah ibn Umara rawahu ya bin ayyuba an ibn ajlana Mm, Yahya ibn Ayyub ya rawaito hadisin daga Ibn Ajlana.
حدثنا قتيبة حدثنا أبو أوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بنت الحك- بن حكم الفزاري قال سمعت عليا يقول Naji sayyidina Ali yana cewa إني كنت رجلا ni na kasance mutum ne ni إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا idan na ji magana daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama نفعني الله من Allah ya amfani da da wannan magana da naji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda Allah ya nufi zai amfani ni da ita wato Allah yana bani iko in dubo in fidda hukunce hukunce da dama daga magana da naji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama وإذا حدثني رجل من أصحابه idan wani ne daga sahabbansa ya fa- ya bani labari cewa manzon Allah ya ce kaza استحلفته sai in ce ya rantse mun cewa wallahi manzon Allah ya faɗi haka فإذا حلف لي صدقته idan ya rantse mun sai in gaskata shi وإني حدثني أبو بكر wa innahu laman da shanin had- Abubakar sai na Bakar Siddiq ya faɗa min hadisi Abubakar ko mai gaskiya ne Kala.
yace Samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ba mai rajulun yuznubu zamba.
bayan da za a samu mutum da zai laifi laifi Thumma yaqum yadda sannan ya tashi ya alwala sannan ya sallah Rasulullah.
kada ya nemi gafara Allah Allah gafara lahu.
sai Allah ya gafarta masa wannan laifin da ya yi.
Thumma qara'a hadhihi al-ayata.
sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون نعم.
wa'annan da in sun aikata abin da ba daidai ba ko suka cuci kawunan su da aikata ta fuskar aikata abin da ba Allah baya so a aikata sai su yi maza su tuna Allah su nemi gafara ga zunuban su daman ko Allah ai shi ya isa ya gafarta zunubai ba sa dorewa bisa abin da suka aikata alhali sun san cewa abin nan ba daidai bane
Ala Abu Isa Tirmidhi ya ce, wannan hadisi ne da shubatu da ba ɗaya ba sun ruwaito shi daga Usman ibn al-Mughirati Rafa'uhu suka ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam warawa mis'arun wasfiyanu an usman Mis'aru da Sufyan sun ruwaito hadisin nan daga Usman ibn al-Mughira su ko ba su ce daga Annabi ba warawa ba'dhum an mis'arin fa'auqafahu hakika wasu daga malamai sun ruwaito shi daga Mis'aru ya kawo shi a matsayin hadisi mauqufi wato wanda iyakarsa sahabi amma wasu daga malamai masu ruwaya hadisi suka dangana shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu sufyanu sauri an Sai da sauri ya rata da isa da Usman ibn Mugira fawo kafa ya kawo shi a matsayin mawqufi.
wala na rufi asma min al-hakami hadisan illa hadha Yace ba mu san wani hadisi ba da za a ce Asma'u dan haka mu ne ya ruwaito in ba wannan ba.
da sana abdu bin umayda da sana rawu bin ubayda an hammar bin salamata an sabita an anas an abi dalata qal Abu Abu Talhata yace da fatu rasiya ma'udin na daga kaina ranar yakin Uhud fajaltu anzuru wa ma Na haɗe ina kallo.
hadin illa yamidu ta ta jahfatihi ba wani a cikin musulmi sai ko yana karkata wato kansa na rawa karkashin makarinsa minan nu'as saboda gengedi Allah ya sauka musu da gengedi gashi ana cikin tsananin tsoro amma kuma Allah ya sauka musu da gengedi dan su zamo su aminci haka din ya zama aminci gare ku gare su zalika qawluhu azza wa jalla wannan shine fada ubangiji azza wa jalla suma zala alaikum ma tagami amantan nu'asa ya shayda ya fata minku ala abu isa Tirmidhi ya ce wani hadisi hadisi da yake kyawa ingantacce Buhari ya fidda shi a waje biyu da kitabul magazi da kuma kitabul tafsirul Qur'an.
da sana abdu bin umayda da sana rabu bin abadata an hammar bin salamata an sha bin urwata an abi an zubair bin salawu ala abu isa hadha hadisu Tirmidhi ya ce wani hadisi da yake kyawa ingantacce da sana yusuf bin amada da sana abdul ala bin abdul ala an sa'idin an qatada an anas anna aba dalata qala bushina wala nufi wasa na yawm udin yace an zake mana da gengede alhari muna sahu sahu inda muka sahu dan yaki ranar yakin Uhud.
haddasa annahu kana fi man gaishe wannan wasu Abad Lata ya fada labarin cewa shi dinnan yana cikin wanda gengedin ya kama su a wannan rana.
kala Yace wajen alasifiyas kudin sai takobi na haɗe yana faɗowa daga hannuna sai in maza in ɗauko wasu kudin yadi wa ya sake faɗowa daga hannuna in maza in ɗauko ta'ifatul ukhra al munafiquna waccan ko jama'ar su ne munafukai laysa lahum hammun illa an ba su da abin da ya dame su in ba rawukansu ba su ta kansu suke wada ya fatun kada hammatu mu an fuso ya nuna billahi gairar haƙƙi zannar jahiliya
ajbanu qaumin su ne mafi tsoron mutane war abuhu ma- wa'ar- mafi firgita wa khadaluhu mafi taɓarwa ga abin da yake gaskiya ba ta gaskiya take suke ba ta tsitsira suke ala abu isa Sai wanzu ya ce- sayhun wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa ingantacce
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن زياد عن حسيف حدثنا مقسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ibn abbas ibn abbas yace هذه الآية wannan aya ta sauka ما كان للنبي أن يقول لا ba ba za ta yi ba a ce annabi ya boye wani abu daga ganimar yaƙi
في كتيبة حمراء a game da wata katifa ja سكدت يوم بدر da aka nema aka rasa a ranar yaƙin badar قال بعض الناس sai wasu a cikin mutane suka ringa cewa قال رسول الله صلى الله ta عليه yi وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya dauke أنزل الله sai ubangiji ya saukar da bayan da za a yi wanda yake annabi a ce ya boye wani abu daga abin da aka samu a yaƙi إلى آخر الآية har zuwa ƙarshen aya.
قال أبو Tirmidhi ya ce wani hadisi غريب.
ke- hadisi da ke kyawa garibi.
روى عبد السلام بن حرب haƙiƙa Husayf Abdulsalam ibn Harbin ya ruwaito daga Husayfu kamar wannan hadisin Farwa ba a zo mun hadal hadisi wasu malaman sun ruwaito wannan hadisin daga Husayfu daga Misamu lam yazkur fi an ibn Abbas amma ba su ce daga Abdullah ibn Abbas ba a wannan ruwaya حدثنا ابن ابي بن بن العربي حدثنا مسلم بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحه من فراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لك na ji Jabir ibn Abdullah yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya gamu da ni fa qala li sai ya ce da ni يا جابر Jabiru ما لي اراك me منكسرا yasa nake ganin ka duk hankalinka ya tashi قلت يا رسول الله sai ya ce ya rasulullahi اشهد ابي ai babana ya yi shahada قتل يوم اود an kashe shi ranar yakin Uhud ترك ايالا ya bar وعينا.
iyali da bashi قال manzo Allah ya ce افلا بشرك المالك kana so in ma albishir da abinda Allah ya tari mahaifinka da shi قال قلت Jabiru ya ce ya ce kware ko ya Rasulullah ai zan so in je قال ya manzo Allah ya ce الا من وراء حجاب duk wanda Allah zai zance da shi yana zance da shi ne daga bayan tsare واحيا اباك amma Allah ya raye mahaifinka Abdullahi yayi maga- magana da shi gashi gashi قال يا عبدي yace ya bawa na من علي kai buri a wajena me kake so in baka أودك duk abin da kace kana so shi zan baka قال sai ya yace إني ai Allah ni ni kake ne so in faɗa ma ni so nake ka sake raya ni فأقتل fi uku talafi ka sani in ya so a kashe ni alkan taimakawa addinin kamar rata biyu قال رب عز وجل sai ubangiji azza wa jalla yace إنه قد سبق مني ai na riga ne alkawarin cewa duk wanda ya zo lahira ba magana ko ba wa duniya in ba dan haka ba da na mai da kai to amma an riga an tsara cewa wanda duk ya zo lahira to ba magana dawowa duniya قال yace أنزل هذه الآية aka saukar da wannan ayar ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله Karka taba dauka cewa wannan da aka kashe su akan taimakawa addinin Allah a matsayin matattu suke bala haya bale rayu ne الآية karanta aya har karshen ta قال أبو عيسى Tirmidhi yace هذا حديث حسن wannan hadisi ne kyakkyawa garibi ta wannan fuskar وقرأ عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا Hakika Abdullah Muhammad ibn Aqilin ya ruwaito daga Jabir wani abu daga wannan ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم amma mu ba mu san wannan hadisin ba sai ko daga ruwayar Musa ibn Ibrahima رواه علي بن عبد الله بن Ali ibn Abdullah al-Madini ibn al-Madini ya ruwaito shi da shi da ba ɗaya ba من كبار الحديث daga gaggan masana hadisi هكذا yanda aka faɗa عن موسى بن an Musa إبراهيم ibn Ibrahima حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن قوله
an tambayi Abdullah ibn Mas'udin Allah ƙara da gare shi daga fassara faɗin Ubangiji فلا تحسبن الذي قتلوا kakka taba dauka cewa wannan da aka kashe su akan taimakawa addinin Allah matattu ne kakka taba dauka cewa su matattu ne bari suna nan rayayyu عند ربهم يرزقون ana azurta su nan ga ubangiji فقال yace أما إنا قد سألنا عن ذلك ka sani hakika mu ma mun tambayi manzon Allah daga ma'anar wannan aya فأخبرنا aka ba mu labari أن أرواحهم في حير خضر cewa rawukan su suna cikin tsuntsaye kwarra تسرع في الجنة wato da eh, tsuntsayen nan suke yawo a cikin aljanna حيث شاءت duk inda suka do- suka so nan za su yi فتاوي إلى قناديل suna tarowa da daddare zuwa wasu fitulu معلقة wadda aka rataya da al'arshi.
فطلع إليهم ربك إطلاعة Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsinkaya ga ‘yan aljanna wanda suke shahidai, ittila'atan tsinkaya, فقال ya ce da da هل su, تزيدون شيئا Akwai abin da kuke neman a ƙara muku, in ya so ni zan ƙara muku?
قالوا ربنا Wa ma na وما tazidu, نستزيد ‘yan aljanna nan wanda suka shahada suka ce, Ya Ubangiji me za mu nemi a ƙara mana? Alhali gashi muna cikin aljanna, muna yawo a aljanna duk inda muke so.
وطلع إليهم sannan صالحا Allah ya tsinkaya gare su tsinkaya mara ta biyu فقال yace- هل تستزيدون شيئا akwai abin da kuke neman a muku ƙari in ya so in ƙara muku فلما رأوا أنه yayin da yan aljanna suka ga ba kyale su ana ta tabbayar su koyaushe ko akwai wani abu da suke so a ƙara قالوا suka ce تزيدوا أرواحنا fi na ai abin da muke so ya ubangiji kamar da rawukan mu a cikin dukkunan mu حتى نرجع إلى الدنيا har mu komo duniya نقتل في سبيلك a sake kashe mu a cikin taimakawa addinin ka wata barra da ba قال أبو عيسى Tirmidhi yace ولا wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي بن سعيد عن ابي عبيده عن ابن مسعود مثله وزاد فيه cewa wato ya karbo daga Abdullahi Mas'ud kabo wannan ya kare a wannan ruwaya wato kuro na biyu na salama su wannan wanda suka yi shahada suke cewa da Allah ubangiji muna so ka karanta gaisuwar mu ga annabinmu wato birhu anna ka ba shi labari daga gare mu cewa mu mun yarda da abin da Allah ya bamu ubangiji ya yarda da mu kala abu isa sai mu zai ce wani hadisi ne kyakkyawa حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن جامع وهو ابن ابي راشد وعبد الملك بن عينا عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يا كاي حديثin ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai rajulin la ba yanda za a yi a samu mutumin da baya ba da zakar dukiyarsa sai ko ubangiji ya sanya muciji ko murci gare shi a ranar alkiyama a wuyarsa ثم قرأ علينا مصداق sannan manzo Allah ya karanta mana abin da ya gaskata wannan magana da ya faɗa daga Qur'ani littafin Allah azza wa jalla لا تبن الذين kada wannan da suke rowa da abin da Allah ya ba su daga baiwarsa su dauka cewa huwa khairan lam cewa rowa da suke alheri ne gare su bar huwa sharrun lahum bare rowa da suke sharri ne babba gare su sai yudawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah da sannu za a yi musu sakannami da abin da suke rowa da shi a ranar al-qiyama
الآية karanta ayar قال مرة قرأ رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta abin da ya gaskata wannan magana توقفنا ما بيلو ما بيلو به يوم da القيامة sannu za a yi musu sakannami da abinda suka rowa da shi a ra- a- za a yi musu sakannami da shi a ranar alkiyama وملكة الأعمال أخيه المسلم wanda ya ci dukiyar dan uwansa musulmi بيمين da rantsuwa ta fuskar ya rantse cewa wannan dukiyar tasa ce alhali ya san ba tasa bace ta dan uwansa ne ce musulmi لكي الله وهو to عليه zai وسلم.
koma ga Allah alhali Allah yana mai fishi da shi ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta abinda ya gaskata wannan maganar da ya faɗa daga Qur'ani إن الذين يشترون بعهد الله الآية Haƙiƙa wannan da suke musanyo amfani ɗan kaɗan da alkawarin da ke tsakaninsu da Allah da rantsuwar da suke ula'ika la halaka lahum fil akhirati wannan ba su da rabo a lahira ba su da rabo a lahira قال أبو عيسى sai mu هذا yace مثل wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Imam Nasa'i da Ibn Majah duk sun ruwaito shi حدثنا عبد بن عميد حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce انما وضع صوتي في الجنه haƙiƙa gwargwadon inda za a ajiye bulala a aljanna الخير من wallahi yafi daga duniya da duk abin da yake cikin duniya اقرأوا ان شئتم ku karanta aya ta Qur'ani in kuna so ku gane وانظروا زي عن النار وادخلوا الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور duk wanda aka nisanta shi daga wuta a ranar lahira aka shiga da shi aljanna to wannan shi ya rabauta gaba ɗaya dai rayuwar duniya jin daɗi ne na yaudara ba ɗorewa zai ba قال ابو عيسى James ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce حدثنا حسن بن معمر الزعفراني وحدثنا الحجاج بن معمر قال قال ابن جريج اخبرني ابن ابي مليكه ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره cewa Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf ya ba shi labari cewa Marwan ibn Hasafi ya ce in sabbina rarafi dafi ka zo mu je yace da mai tsaron kofarsa ka zo mu tafi wajen Abdullahi ibn Abbas sannan shi Abarwanu yana gwamna فقله ka ce da shi لئن كان كل امرئ فرح بما ko ka tafi kai rafiu ka je wajen Abdullahi ibn Abbas ka ce gashi aya ta Qur'ani take faɗa cewa wannan da suke farin ciki da abin da aka ba su kar su taba dauka sun samu tsira daga azaba to yanzu ashe idan kowane mutum da ya farin ciki da abin da aka ba shi zai zamo zai shiga eh, azaba واحب ان ko wanda yake so ai, abinda طبعا a wato a yabe shi wanda yake so a yabe shi da abinda bai aikata ba in ya zama za a yi masa azaba عذبا اجمعون ai gaba ɗaya mu mun shiga azaba قال ابن عباس Abdullahi ibn Abbas yace ما لكم ول- ولهذه الايه me ya hada ku da wannan ayar لما انزل هذه في ai an saukar da كتاب wannan ayar ne akan ahlul kitabi ابن عباس sana Abdullahi ibn Abbas ya karanta أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لن tunayen da Allah ya riƙe alkawarin wayannan da aka ba su littattafai cewa lalle ku tsaya tsayin daka ku bayyana abin da yake cikin littafin nan naku ga mutane kar ku yadda ku ɓoye وتلا ya لا karanta تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويكتبون أن يمدوا بما لم يفعلوا a kada ka taɓa ɗauka cewa wannan da suke munna da abin da suka zo da shi kuma suke son a yabe su da abin da ba su aikata ba kakka taɓa ɗaukar su yin faza ta minal azabi cewa sun samu tsira daga azaba ina sun shiga azaba Alamun Abbas.
Abdullahi Abbas ya ce Alamun Nabi sallallahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Yahudawa daga wani abu Katamu.
sai suka ɓoye wannan abin da Annabi ya tambaye su Bi gairihi.
suka ba shi labari da wani abu daban Fakharaju.
suka fito daga wajen manzon Allah Kar'arahu an kar'ahu.
alhali suna nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da suka ba shi labari da shi daga abin da ya tambaye su gaskiya ne Fastumilu bi zalika ilayhi.
suka ne ga neman a ce an yabe su a wajen manzon Allah Fakharaju ma utu min Suka yi- imani mas.
munna da abin da aka hore musu daga daga ɓoye wasu abin da manzon Allah ya tambaye su daga gare shi Ala Abu Isa.
Tirmidhi ya ce wani hadisi da kyakkyawa garibi ingantacce Buhari da Muslim duk sun ruwaito shi haka nan Imam Ahmad ya ruwaito shi a Musnad. To Babu.
wannan babi ne wa min surati Nisa'i daga tafsirin surati Nisa'i abinda aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam a game da fassarar ayoyi da yawa cikin suratul Nisa'i.
حدثنا عبد بن عمير حدثنا يابر آدم حدثنا بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله Ah يقول Muhammad bin Mukaddar yace na Jabir bin Abdullah yana cewa مرضت na yi rashin lafiya فأتاني رسول الله صلى manzon Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya zo min yana gaishe ni فقد أغمي علي alhali sanna manzon Allah ya zo na suma ciwon ya tsananta gare ni har na suma فلما أفقت yayin da na farka daga wannan suman قلت yace كيف أقضي في مالي ya rasulullah ya zan yi gaba da dukiyata فسكت عني manzon Allah ya shiru bai amsa min ba حتى نزلت sai da aya ta sauka yusiku billahi fi auladikum lil zakari bisu azlin sai Allah yana umarta ku dangane da dukiyar da kuma ku bari cewa in an tashi rabo namiji a bashi kamar a rabon mace biyu a bashi kamar rabon mace biyu قال أبو عيسى Tirmidhi ya هذا ce حديث wani hadisi حسن.
ne kyakkyawa ingantacce وقرأه Buhari da Muslim da Abu Dawud da duk sun ruwaito haka nan ma Ibn Majah وقرأه غيرواني عن محمد بن المنكدر ba ɗaya ba sun ruwaito hadisin cewa daga Muhammad ibn Munkadir ne حدثنا الفضل بن سبايا البغدادي وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ناوه a ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ya gabata في حديث الفضل بن سبايا ya ga ruwaya farni da sabahin akwai doguwar magana fiye da wadda aka faɗa a nan حدثنا عبد بن عمير أخبرنا حبار بن هلال حدثنا حمام بن يحيى حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي القمة الهاشمي عن أبي سعيد الهدري قال Abu Sa'id al-Hudri Allah ya ƙara yadda a gare shi yace لما كان يوم أوداس ra- yayin da ranar yakin auɗasu ta zo أسمنا نساء muka المسلمين samu أزواجا.
mata na kafirai matan da yake suna da mazaje mazajen da suke mushrikai فكرههن رجال منا wasu mazaje a cikin mu suka ki wannan matan أنزل الله sai ubangiji ya saukar da ayar wal muhsanatu min nisa'i an haramta muku kuce za ku aure duk wata mace da yake tana da miji mace tana da miji wani ya ce zai aure ta haramun ne مم.
wajen malaman fa suka ce wanda ya sababin fitowar mace daga gidan mijinta don ya aure ta to ba za a bari ya aura ba kuma har abada ma ta haramta gare shi har abada ba shi ba aurenta to wa abadu taharima fil muhalliki wa haribin siyani fil muhaqqaqi yanda mai nazmul abali fasi yake faɗa ko duk hukunci da cewa haramci a ce har abada ne a duk mutumin da ya zuga mace har ta kashe aurenta ta fito wai dan shi ya aure ta suka ce ai har abada ko ta gama idda kai ko ta yi wani auren ta sake fitowa to ba za a bari ya aure ta ba haka ma wanda ya gudu da mace wai dan ya aure ta ya bar inda waliyanta suke ya tafi da ita wani waje wai dan ya aure ta dan waliyan ba su yadda sun aura masa ita ba to shi ma za a ce ta haramta gare shi har abada shine su ma- malaman fa suke ba da fatawa da shi ko to
illa ma barka imanukum sai fa wanda yake bayi ne kun mallaka don kun kama mace a wajen yaƙi wadda yake tana da miji to wannan bai halatta ku yi sadaka da ita ba amma fa bayan ta yi istibra'i sai ta yi istibra'i sannan ne za ku yi sadakan da ita
ala bisa hadha li Jin zai ce wannan hadisi ne kyakkyawa haddathna amr bin bari ali ingantacce ne ma imam muslim ya ruwaito shi haka nan abu dawud haka nan nasa'i
haddathna amr bin mani haddathna shayma abarna usman al-bakki an abil khalili an abi sa'id al-hudri qal Abu Sa'id al-Hudri yace asamna saba yawma mun kama mata ranar yakin auda su hunna azwajun matan da yake suna da maza a cikin suna da mazaje a cikin mutanen su zakaru zalika li rasulillahi sallallahu sai alaihi sabai suka faɗi wannan ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ya za su yi sai aya ta sauka musulat min nisa'il an haramta muku duk wata mace da yake tana da miji sai fa in kun mallake ta ne wato tana hannun mijin aka yi yaƙi aka kwato ta ko aka samo ta to wannan ya halatta a yi sadaka da ita amma fa bayan ta yi istimra'i
ala abu isa za dai sai mu zai ce wannan hadisi ne kyakkyawa هكذا روى الثوري عن عثمان البكي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ناوه a kamar wannan hadisin da ya gabata وليس في هذا الحديث عن ابي القمه amma a wannan ruwayar ba a ce an abi alƙamata ba لا اعلم ان احدا ذكر ابا القمه في هذا الحديث الا ما ذكر حمام عن قتاده ban san cewa wani ya ambaci aba alqabatu a wannan ruwayar ba sai ko yanda hammamu shi ya faɗa daga katadatu shine a tasa ruwayar wato ya faɗi aba alqabata ابو الخليل اسمه سالم بن ابي مريم abul halili da yazo a sinanin hadisin nan sunansa salihu ibn abi maryam salihu dan abi maryam حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وحدثنا علي بن الحارث عن شعبة عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر a gaba da manyan zinubai قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shirku billahi manyan zinubai sune tare da wani da Allah wa hukukul da walidayni kuma sabawa mahaifa wa qatlun da nabi kashe rai wa qawlul da zuri kagen magana a faɗa ala abu isa Tirmidhi ya ce wani hadisi hadha kyakkyawa ne garibi ingantacce Buhari ya ruwaito shi haka nan Muslim haka nan Nasa'i rawahu rawahu ibn- ibn ubar Rahud Mubarak ya ruwaito shi daga Shubata wa qala an a kansa ruwa ya ce daga Abdullah ibn Abi Bakar Allah su amma wannan ruwayar ba ingantacciya ba ce Ubaydullah ibn Abi Bakar ibn Anas ne حدثنا عمر بن مسعدة البصري وحدثنا بشر بن المخدري حدثنا الدريري عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الا احدثكم باكبر الكبائر kuna so in faɗa muku a cikin zinubai wacce zinubi ne kowanne girma ya kowanne muni قالوا بلى يا رسول sai ta الله Rasulullah kwarai ka faɗa bana قال علي Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tare da wani da Allah da sabawa mahaifa ala yace dan wajalasa Allah ya tashi zaune da ta a kishin gida yake ala yace wa shahadatu ta kage magana a fada a kage magana a fada ko cewa yayi qawlu zuri fadin magana da ba gaskiya ba ala fa ma za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaquluha yace ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya gushe ba yana fada haka ta qulna laita an wasakata muka ce ai da ya shuru ma an gane me yake nufi ala abu isa za Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibi Buhari ya fidda shi haka nan ba Muslim حدثنا عبد بن عمير حدثنا انس بن محمد حدثنا ليس بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن وعجل بن قنفذ التيمي عن ابي امامه الانصاري عن عبد الله بن انيس ابي علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ان من اكبر الكبائر الشرك بالله tare da wani da Allah tana cikin mafi girman zunubai Wato a nan sunan inna ɗin an shafe shi. Ah, Kamar na irin sai na zuwa so dewa, yakan zo haka. A ashirku ɗin muftada ne, min akwai da kamar labarinsa. Wannan jumlar muftada da labarin shi ne labarin ita inna ɗin nan da aka shafe sunanta. Wato inna hu lamarin da sha'anin tare da wani da Allah yana daga mafi girman zunubai.
وعقوق الوالدين Da saɓawa mahaifa.
واليمين الغموس da mutum ya rantse bisa ƙarya kai tsaye rantsuwar da take dilme ma'abocinta a cikin wuta وما حلف عليهم بالله يمين صبر bayan da za a yi يصل الجناي ya بعوضة rantsuwa ya rantse da Allah rantsuwar da yana ji yana gani ya rantse ya zamo ya shigar da koda kamar gwargwadon fiffike sauro a ciki wanda ba na halattinsa ba
إلا جو إلا نقطة في قلبي إلى يوم القيامة sai ko an sanya wannan rantsuwar wato ɗigo a zuciyarsa har zuwa ranar alkiyama قال أبو عيسى tirmidhi yake wannan hadisi ne كتاب kyakkyawa garibin أبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة shine dan salaba لا نعرف اسمه
amma ba mu gane sunansa ba mu san sunansa ba وقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ya ruwaito hadisai ba yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو an nabi sallallahu alaihi ya kaba daga Abdullahi Amr ibn al-As ya kaba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace al-kaba'iru manyan zunubai al-ishraku billah tarar da wani da Allah wa uqul da walidain saba wa mahaifa aw qala al-yamin ko ko cewa ya yi rantsuwa mai dilme ma abucinta a cikin wuta shine ya rantse da ƙarya
shakka shubatu shobatu ya yi da ko kokonto wanne aka faɗa qala abu isa hadha Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari ya fidda shi haka nan Nasa'i haka nan Imam Ahmad da kalmar abi umara da sana suyano an mira abi na jin an mujahid an ummi salamata annaha qalat cewa Ummu Salama Allah ya kare da gare ta ta ce daga zuru jalu wala talibun nisa'u ya Rasulullah ya aka ba maza fifiko akan mu gashi wajen zuwa yaƙi maza ne za su tafi amma mata ba su da damar su tafi fa inna ma lana nisful miras kuma idan wani namu ya mutu rabin gadon da za a ba namiji za wannan za a ba mu hadha Allah tabaraka wa ta'ala sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayar wala tamannu ma fadalla bi ba kar ku ce za ku yi bore akan abin da Allah ya fifita sashen ku da shi bisa sashe lil rijali nasibun maktasabu walin nisa'i nasibun mimma kasaban was'alullaha min farali
al mujahidun mujahidu yace wa anzala fiha ya sauka a game da wannan hakika musulmi maza da musulmi mata da mummune maza da mummune mata masu ibada maza da masu ibada maza da masu azumi maza da masu izumi mata to a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanadi gafara gare su da lada mai girma وكان أم سلمة أول زئينة كلمة المدينة وهاجرة ita ummu salama ta kasance ita ce farkon mace da ta zo ga Madina alhali tana mai hijira على أبو إسحاق Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne mursali ba faɗi na sama da ya wato akwai yin ƙidayi a cikinsa.
رواه بعضهم عن ابن أبي Wasu sun rawaito hadisi daga Ibn Abi قال Najih da Mujahid Mursal a matsayin mursali.
أن أم سلمة قالت Cewa Ummu Salama ta ce kaza da kaza.
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة قالت
To ƙara sai a Ummu Salama ta ce يا رسول الله ya Rasulullahi لا أسمع الله ذكر النساء في هجرتي ni ban ji Allah ya ambaci mata ba a game da hijira maza na ji ana ambata.
أنزل الله تعالى Sai Allah ya saukar da aya ta wajen ƙarshen suratu Ali Imran fastajaba lahum rabbuhum anni la uri'u amala amil minkum min zakarin wa unsa barakum min ba Allah ya amsa musu cewa ni ba zan tozarta aikin wani mai aiki ba a cikin ku daidai namiji ne ko mace sashen ku daga sashe ne حدثنا هناد حدثنا أبو الأعوى an al'amash an Ibrahim an alƙamata قال قال Abdullahi rasulin yace أمرني رسول الله صلى manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in karanta masa وهو على المنبر alhali yana kan minbari فقرأت عليه من سورة النساء na karanta masa suratul nisa'i حتى إذا بلغ har yayin da na kaifa kaifa idza shi'na min kulli ummatin min shahidin wa jina bika ala haula'i shahida ya za su yi kafiran nan lokacin da zamu zo da mai shaida a- ga kowace al'umma da zai shaida akan wannan al'umma cewa ya isa musu da aiken a, da aiken da Allah ya aiko shi zuwa gare su kai ma muka zo da kai ya rasulullah dan ka shaida akan al'umma ka cewa abin da suka faɗa a haƙin manzannin da suka gabata gaskiya ne لمزني رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya matsi ni da hannunsa ya taba ni da hannunsa فنظرت إليه ya duba zuwa ga manzo wa aina fitar ma'ani alhali idanunsa tana zub da hawaye قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce, "Haka rawa Abul Ahwal, haka abul habas ya rawaito hadisi daga amshi daga ibrahim da Al- daga alqaba daga abdullah ibn mas'ud "Innama huwa Ibrahim an Abi amma inda aka sani cewa hadisin ibrahim ne ibrahim an-nahai ya karbo shi daga abidatu shi ko daga abdullah ibn mas'ud ba alqamatu ba حدثنا محمود بن غيلان حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان الثوري عن عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال abdullah ibn mas'ud yace قال لي رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni علي ka zo ka karanta min qur'ani رسول الله Sai ce ya Rasulallah, ni ne zan karanta ma Ƙur'ani alhali kai da aka so kama da Ƙur'ani?
قال Ya ce, Manzala ce ina so in ji Ƙur'anin ne daga wani na, ina so in ji wani yana karanta Ƙur'anin ni kuma ina ji. A Abdullahi Masudin ya ce sai na karanta suratul Nisa'i.
فإذا بلغت Har yayin da na kai inda aya take cewa waje na bika ala ula shahida.
قال Ya ce sai na duba na ga idanun Manzala sallallahu alaihi wasallam suna zuba da hawaye.
قال أبو عيسى هذا سمع حديث Wannan hadisin ya fi inganci daga ruwayar Abul Ahwasi.
حدثنا سويد بن سلم عن المبارك عن سفيان عن الأعمش ناوى حديث معاوية بن هشام كما حديث معاوية بن هشام حدثنا عبد بن عمير حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن أبي جعفر الرازي عن أداء بن صائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال Abi Abdurrahman Sulami malami babba makarancin Qur'ani wanda a wajen sa Hassan da Hussein suke karatun Qur'ani ya karbo daga Sayyidina Ali dan Abi Talib kala Sayyidina Ali yace na na Abdurrahman bin Auf da Aman Abdurrahman bin Auf ya mana wata liyafa ya mana abinci fala ana ya gayyace mu ya sha da mu daga giya sannan ba a haramta giyan ba akhadatil khamru minna giya fa ta kama mu hadratis lokacin sallah ta zo qaddimuni faqaddamuni suka ce in huce in musu sallah faqaratu kulli sai na karanta ku yawal gosuro ba ta ta amsu na na ba ta amsu al yace daga nan ne fa sai Allah ya saukar da ya wa'anda yake sun ba da gaskiya ka fusaci sallah alhali kuda cin mai ta ta ku bari sai kun gane me kuke faɗa sai kun san abin da kuke faɗa ala abu isa Tirmidhi yace wani hadisi ne ya kyakkyawa garibi ingantacce da sana wata yabata da sana lais bin sa'ad an bin shabin an urwat bin zubair annahu haddatha wa anna abdullah bin zubair haddatha wa anna rajulan min al-ansar qasama zubair wani mutum daga mutanen Madina ya kai karar sayyidina Zubairu a game da ruwa hanyar ruwa ta harra duwatsu allati yasquna bi anna khala wanda suke amfani da ita wajen ban ruwa ga dabinansu qala al-ansari mutumin Madinan yace rihil ma yamurru yace da Zubairu ka kyale ruwa ya huce shi Zubairu gonakansa ko dabilansa suna daga sama. Shi yasa sai ya tsare ruwan don ruwan ya mamaye ko ina dabilan nasa ya zama sun sha ruwa. Shi ko na mutum Madina ya ce a'a yasa za a tsare ruwa a bari ya taho bana. Wato bai kula da cewa to in aka yi haka wasu daga dabilan Zubairu ba za su samu ruwan ba.
Ka'aba alaihi shi Zubairu ya ce bai yadda ba.
Sun ila Rasulullahi Suka kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi Ala wasallam.
Rasulullahi sallallahu alaihi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Zubairu, Iski ya Zubairu.
Zubairu ka tsare ruwan, Ka a, ka- ka ringa shayarwa, ka saki ruwan daga baya haƙi ga maƙocinka. In gonarka ta sha bukata, to kuma sai ka ɗauke toshewar da kai wa ruwan, don ruwan ya gangaro ga gonar maƙocinka.
ga zubar ansari yun.
Mutumin Madinan sai ya fishi, bai yasa za a ce wai ba Zubairu ya shayar da dabinansa shi abin da ya so a ce kawai ka- ka bashi ruwan ka bashi ruwan mana ya ce ya rasulullahi an ka nabna ammatika yanzu za ka yi wannan hukunci dan shi dan ammaka ne Ta tagayyar wajen Rasulullahi.
safiya mahaifiyar zubairu yar abdulmuttalib ce Mm.
eh, yar abdulmuttalib ce sai fuska banza Allah ta sauya sallallahu alaihi wasallam Makala.
sannan ya ce Ya Zubairu.
zubairu ka shi kai bar ruwa ga gonarka Musulma.
ka tsare ruwan ma Ataja ilal sai ya kama bango tukuna sannan ka buɗe ya gangara gonarsa.
Ala Zubairu.
Zubairu ya ce, Wallahi ni la.
Wala ina zata cewa wannan aya ta sauka ne a gaba da wannan. Wala rabbi kal alamin na tayi hakki ko kafi bashi azra bai da kuma da jidu fi absi har jam ma kare to sallimu taslima. Ba haka bane Allah ya yi rantsuwa da zati wallahi ba za su zama mu ne ba. Sai su yadda da duk hukunci da kai ya rasulullah a cikin duk wata suwa da ta amfa a tsakanin su. Sannan duk yanda kai hukunci kan zuciyarsu ta so su da wannan hukuncin naka. Su yadda da hukuncin yadda Ala Abu Isa.
Tirmidhi ya ce- Muhammadin ya kulu.
Na ji Buhari yana cewa Abu Ibn Wahabi hadha al-hadith an Ibn Abin ya rawaito na hadisin daga Lais ibn Sa'd haka nan Yunus ya rawaito hadisin daga Zuhri daga Urwata daga Abdullah ibn Zubair kamar wannan hadisin ورواش ورواش أيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أروة عن الزبير أو لم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير mhm bas bai ambata ba a cikin sa haka حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد yace بن daga Abdullah ibn Zubair ba wato daga Urwatu daga Zubair cewa dan uwan bai shiga tsakanin shi ɗaya dan uwan da mahaifin nasu ba حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد Naji Abdullah ibn Zaida yana faɗa daga Zaid ibn Sabit a game da wannan ayar ما لكم في المنافقين فئتين ya aka yi ne ba ku a- har kanku ya rabu a game da ya za a yi da munafukai maganar munafukai ta zo kuna musulmi kuma a ce wai kanku ya rabu akan ya za a yi da su haba ai ka ba ta yi a ce kanku ya haɗu akan cewa ga matakin da za a ɗauka akan munafukan nan wanda wannan ayar ta sauka da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana magana da sahabbai akan yanda da ya aka samu rarrabo kawuna tsakanin su a game da lamarin munafikai amma ba san da aya ta dace ma irin yau yanda ake samun rarrabo kawuna tsakanin musulmi akan ya za a yi da kafirai ko ya za a yi da wanda suke munafuka ai magana wanda duk bai bi addinin Allah ba kyale shi a kyale shi a dawo a kama addinin Allah Na'am.
kala yace Rajana sun yi wasu jama'a daga sabon manzon sallallahu alaihi wasallam sun dawo ranar yakin Uhud tsakanin nasu yin fariƙaini wato suka bayyana munafincinsu sai da musulmi suka kasu gida biyu a game da su fariƙun ya kula ukfulhum wasu suna cewa da manzo Allah ya rasulullah a kashe su kawai tunda sun bayyana su munafikai ne muna wannan halin su fita daga cikin mu wannan ana faɗa musu ma ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idra'u ku zo ku yaƙi da taimakawa addinin Allah ko kuma ma ku zo ko ba ku yi komai ba in aka gan ku tare da mu za a ɗauka ai duk tafiyar mu ɗaya za a fi shayin mu wa fariqu yaqulu wasu kuma suna cewa la kada a kashe su sai wannan ayar ta sauka Walakun fil munafiqina fi'atayn me ya aka ne kuka rabu gida biyu game da lamarin munafikai wa qala innaha tibatun manzo Allah ya ce Madina gari ne tsatsarka wa qala Yace, inna tamfil khabasa ita tana korar duk abin da yake banna ko mummuna daga gare ta irin yanda wuta take fidda daudar da take cikin bakin karfe Mm. Ala wisa.
sai mu yace wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari ya fidda shi haka nan Muslim ma ya fidda shi Abdullahi bin Yazid.
Abdullahi bin Yazid uwa shine mutum Madina hadabi sahabi ne حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وحدثنا شبابة وحدثنا ورقة بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال a manzala sallallahu alaihi wasallam yace يجيء المقتول بالقاتل wanda aka kashe shi ra- zai zo da yana cikin kume da wanda ya kashe shi a ranar alkiyama قاسية وراسه بيده alhali mafarkwadar kan wanda ya kisan da kansa yana hannun wanda aka kashe أوداجه تشحب دما majinatan wanda aka kashe tana ta zubda jini يقول يا رب هذا قتلني yana cewa ubangiji wannan ne ya kashe ni حتى يبنيه من الأرش har ya matso da wanda ya kashe shi din wajen al'arshi ألا a yace ذكروا لابن عباس التوبة sai wanda suke wajen suka ce da Abdullahi Abbas amma ai akwai damar tuba ko قتل هذه الآية sai Abdullahi Abbas ya karanta wannan ayar wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajzahu jahannam ai duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to sakamakon sa wutar jahannam Abdullahi Abbas yana ganin wanda duk ya kashe mu'mini da gangan to ko ya tuba ba za a karɓi tuban ba wuta kawai za shi ألا yace ما نسر هذه الآية ba a ولا shafe بدل wannan aya ba ba a musanya ta ba وأن له التوبة wanda ya kashe musulmi wanda ya kashe mu'mini ta ya ma za a yi wa a ce ya tuba har an karɓi tuban ina ai ya rufe kofar tuba subhanallah ana abu isa Tirmidhi ya ce wani hadisi hadisi ne kyakkyawa na sa'i ya ruwaito shi haka da Imam Ahmad.
qarwa ba'dhu ma hadal hadis an amr Wasu masu ruwa su ruwaito na hadisi daga Amr bin Dinar daga Abdullah bin Abbas kamar su wala mai fa'u ba su ce daga manzon Allah ba.
sana abd ibn umayda sana abul aziz ibn abi rumzata an isra'il ibn isma'il ibn harbi an ikramata an ibn abbas qala Abdullah bin Abbas in Allah ya kara yadda a gare su yace mar rajulun min bani sulaimin wani mutum daga Banu Sulaiman ya wuce wasu jama'a daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallam Allahu ganamun lahu yana tare da wasu 'yan dabbobi nasa.
sallama Ya alaihi musu sallama alu ma sallama sai suka ce alaihi ba abin da ya jawo yi muku sallama sai ku dan ya kare kanku daga gare shi zai kawo rai kansu daga gare ku kamu suka tashi suka kashe shi Akhadhu suka ghanamahu.
kama dabbobin to ya rasulullahi suka zo da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suke mummunai idan kuna halin tafiya dan wani ya zo ya muku sallama ka ku gaggawa cewa ai ba abin da ya jawo ya sallama sai ko kokarin ya ga ya kubuta daga gare ku ku tsaya ku gane lamarinsa ba daidai bane ku faɗa wanda ya muku sallama ku ce wai ba mummuni bane tafta gona a ranar hayatu da ne fa inda lahi maganim kasar kasira kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu
قال أبو عيسى yanzu ya ce wani hadisi ne kyakkyawa في الباب عن أسامة akwai hadisin da aka بن زيد.
rawaito a wannan babin daga Usama ta bin Zaid حدثنا محمود بن جيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال Barawun Azib ya ce لما نزل الله يستوي yayin da ayat la yastawil qa'iduna min almu'minina wanda suka zauna a gida ba su je yaƙi ba daga mummune bayan da za a ce sun zamo ɗaya da wanda suka fita suka je suka yi yaƙi. Ai Allah ya fifita wanda suka fita suka je yaƙi ya fifita su da matsayi matsayi daban-daban akan wanda suka zauna. Wa kullum wa adan lahul husna, wa farar da lahul mujahidi na ala ƙa'idi na ajaran azima.
Ja Amr bin Umar Maktumin ilan Nabi sai Amr bin Umar Maktumin ya zo wato shine a makaho wanda aka faɗa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala yace kan dalil al-basari ya kasance baya gani da idanunsa ala ya rasulullahi yace ya rasulullahi ma ta amurni me zaka umarce ni da shi dalil al-basari gani ni bana gani anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata sai ubangi tabaraka wataala ya saukar da wannan aya da ra'ulil rarari al-ayata wato wannan iya iyaka ita aka saukar da ita ga ra'ulil rarari annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace bil kasifi ku kawo mun a kashin karfata da tawada aw al-lawhi wad dawati ko ko famun allo da tawada a rubuta ala abdi sai ya ce wani hadisi ne kyakkyawan ingantacce Buhari ya rawaito shi haka nan Muslim haka nan Nasa'i wai qal amr bin ummu maktum ana cewa Ibn Ummi Maktum amr da sunan sa wasu wasu Abdullah ibn Ummi Maktum wa abdullah bin zaid ina Abdullah ibn Za'ida ummu Ummu Maktum din mahaifiyarsa ce
حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وحدثنا الحجاج بن محمد عن بن جريج أخبرني عبد الكريم سلمان مولى عبد الله بن حارس يحدث عن ابن عباس أنه كان قال Abdullah ibn Abbas ya ce لا يستوي القائلون من المؤمنين غير أولي الضرر a inda Ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa cewa bayan da za a yi wanda suka zauna a gida ba su je yaƙi ba a ce sun yi daidai da wanda suka fita yaƙi. sai dai in wanda suka zauna ɗin wanda suke da hanzari ne suke da larura kamar makafi عن بدر wato wanda suka zauna ba su je yaƙin badar ba والخرجون إلى da kuma بدر wanda suka fita zuwa yaƙin badar لما نزل غزوة بدر yayin da aka yi umarni da yaƙin badar قال عبد الله بن جاشم sai Abraham Jafin da Ibn Umar Makrumin suka ce suka ce إنا أمياني da mu biyan nan makafi ne ya Rasulullah قال لنا رخصة muna da rangwame نزلت sai aya ta sauka la sawal qa'iduna min al-mu'minina la yaqulu
وفضل الله المجاهدين على القائدين درجة Ah, haka nan aya farar lawul mujahidin alal qa'idin daraja ta sauka.
هؤلاء القائدون Wannan wanda su zauna wanda ba su da abin da zai dame su ne aka ce bayan da za a yi su zamo ɗaya da wanda suka fita.
وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا Ubangiji عظيما ya fifice wanda suka fita yaƙi don taimakawa addininsa akan wanda suka zauna da lada mai girma.
درجات منه على Darajoji ne daga gare shi القائدين bisa wata bisa wanda suka zauna a gida. Daga mummunai wanda ba wani hanzari.
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce هذا حديث حسن غريب wannan من هذا hadisi ne الوجه a kyakkyawa garibi ta wannan fuskar buhari ma ya goyito shi daga hadisi abdullahi abbas
سمو mi ka samu مولا ana cewa bararren abdullahi haris ne قالوا هو مولى بن عباس ana cewa bararren abdullahi abbas ne ابنته أبو القاسم ana masa alkunya da abul qasim babu hatta sana abdu ibn humaydin hatta sana yaqub ibn ibrahim ibn sa'id ibrahim ibn sa'id an abi عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب حدثني سالم بن سعد قال رأيت Sahalun Sa'adin ya ce, Na gama ranar Alhakam yana zaune a masallaci, فأقبلت na taho حتى جلست an na zauna daura da shi أخبرنا ya ba mu labari cewa zai rauna sabitin ya ba shi labari النبي صلى الله cewa annabi sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم amla alaihi ya yi masa لا shifta يستوي القاعدون من المؤمنين wal mujahiduna fi sabilillah sannan ba a saukar da gairu ulil rarari ba قال فجاب أمك sai ummul ummi maktumin ya zo wa manzon Allah علي alhali manzon Allah ne mun shifta wannan ayar قال يا رسول yace ya الله rasulullahi والله na rantsa da Allah da adda da ikon fita yaki da na fita yaki كان رجلا shi ummi ibnu ummi maktum mutum ne makaho أنزل الله sai ubangiji ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallama وخذوا على alhali cinye manzo Allah na kan cinya ta inje shi a Zaidu فقلت sai cinya ta ta yi nauyi حتى هم ترد fahizi har ta kusa a ce ta dandake cinya ta ثم سوري عنه sannan aka yayi daga manzo فأنزل الله عليه غير ubangiji ya ضرر.
sauka masa da gayar gairu ulil rarari
قال أبو عيسى sai manzo هذا ya حديث ce حسن صحيح.
wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim duk sun ruwaito shi هكذا روى غير واحد haka ba ɗaya ba ya ruwaito wannan hadisin daga Zuhuri daga Salim da Sa'adin hadisin da ya kama da wannan وروى معمر عن الزهري هذا الحديث Amma bari ya rawaito wannan hadisin daga Zuhuri daga Abi Sa'id ibn Zu'aib daga Zaid ibn Thabit في هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه akwai ruwa mutum daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisi daga tabi'i a wannan hadisin an samu a nan hadisin cewa wanda yake sahabi ya yi ruwaya daga tabi'i sahabi ibn sa'adin sahabi ne ya yi ruwaya daga marwan ibn hakan marwan ibn hakan ko tabi'i ne to rawahu salu ibn sa'adin al-ansari salu ibn sa'adin al-ansari ya rawaito shi daga marwan ibn hakan marwan bai ji daga annabi ba sallallahu alaihi wasallama shi marwanu yana cikin tabi'ai bai ga annabi ba ma حدثنا عبد بن عمير أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت عمر بن الخطاب لا شيء عمر بن الخطاب أي الله شيء واي أن تقصروا من الصلاة ku yi ƙasar sallah idan kuna jin tsoron kafurai za su ta muku da hankali ashe an shar'anta ƙasar ne in akwai tsoro in ba tsoro kenan ba a shar'anta yin kasuru ba qaraminan nas gashi mutane sun zauna lafiya ba tsoro qala umaru sayyidina umar ya ce ajibtu mimma ajibta minhu ni ma dai mamaki daga abin da kai mamaki da dare shi zakartu zalika lirrasul na batu nan ga manzo sallallahu alaihi wasallama yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce sadaka ce Allah ya sadaka da ita gare mu karbi sadakar sa cewa ai kasarun sallah ko da ba a halin tsoro ba matukar dai ana cikin tafiya ala abu isa za a ji sun hasanun saihun sai turbi zai ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce imam muslim ya ruwaito shi haka nan nasa'i da ibn maja
حدثنا محمد بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سيد بن عبيد الكنائي حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين دجنان واسفانا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka tsakanin gu da ake kira Rajnana da kuma Usfana قال المشركون wato wani sunan waje ne ko dutse tsakanin Makka da Madina sai kafirai suka ce ان لهؤلاء صلاه musulmin nan suna da wata sallah da suke يعاق اليهم من ابائهم sun fi so وابنائهم a ce sai sallar nan sun fi son a ce sun sallar fiye da a ce a kyale musu iyayensu da 'ya'yansu هي الاثر wannan sallar ita ce la'asar فاجمعوا mu امركم zo mu tsara yadda za mu وميلوا عليهم ميله واحده mu tsara lamarinmu in ya so suna cikin wannan sallar mu kai musu hari hari gaba ɗaya mu gama da su وان جبريل اتى النبي صلى الله malaika عليه jibrilu وسلم ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam امره ان يقسم اصحابه شترين malaika jibrilu ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba jama'a sa gida biyu فيصلي بهم ya sallah da su وتقوم طائفه اخرى wasu وراءهم jama'a su tsaya daga baya فيأخذوا هجرهم su shiga taitayin su su ɗau makamin su ثم يأتي الآخرون sannan wayancan su zo ويصلون su معه sallar raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم يأخذ هؤلاء sannan su kawai nan أحياءهم sarke a tattayinsu da makamansu وتكون لهم ركعة ركعة sai ya zama sun kowace ta yi raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi الله wasallam صلى الله عليه وسلم manzon Allah ko ya yi raka'a biyu قال أبو عيسى Abu Isa Tirmidhi ya ce هذا حديث حسن صحيح wannan hadisi من ne هذا الوجه.
kyakkyawa ingantacce garibi ta wannan fuskar من حديث عبد daga hadisi Abdullah ibn Shaqiqin عن هريرة.
daga Abi Huraira وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وابي اياش الزرقي وابن عمر to ak- akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullah ibn Mas'ud da Zaid ibn Sabit da Abdullah ibn Abbas da Jabir da Abi Ayyash Zuraki da Abdullah ibn Umar da Uzay Fata da Abi Bakarata da Salim ibn Abi Hasbata abu ayyash Abu Ayyash Zuraki da aka faɗa isnadin nan sunansa eh, ثابت Zaid ibn Sabit Zaid ibn Sabit sunansa Zaid ibn Sabit
حدثنا حسن بن عمد بن ابي شعيب ابو مسلم الحراني وحدثنا محمد بن سلمة الحراني وحدثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ابي عن جده قتادة بن نعمان قال Qatada ibn Nu'man Allah ya ƙara yadda a gare shi yace كان آل بيت منا يقال لهم بنو عبيرك akwai wasu ma'abuta gida a cikinmu ana yi musu laƙabi da 'ya'yan ubai riko بشر وبشير ومبشر su uku ne akwai bishiru akwai bushairu akwai mubashiru وكان بشير رجلا bushairu din ya kasance mutum ne munafiki يقول الشعر yana faɗar waƙa تعجب اصحاب رسول الله صلى yana الله عليه zagin وسلم jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan waƙa ta sa.
من حلو بعض العربي sannan ya ce ba fa shi yayi ba wasu ne daga larabawa suka yi shi tasa ruwaya ce ai shi ruwaitowa ya kawai ثم يقول sannan ya ce قال فلان كذا wani ya faɗi وكذا kaza da kaza قال فلان كذا wani ya وكذا.
faɗi kaza da kaza فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شعرا idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan waƙar قالوا sukan ce wallahi ba wanda yake faɗa wannan waƙar in ba wannan mutumin banzan ba waƙar وقال قال nasu ne.
الرجل ko kamar yadda shi mutumin ya faɗa قال ابن أبيرقي alaha shi yake faɗa a wani baiti aw kullama qala ar-rijalu qasidatan aribu wa qala ibn al-ubayrik qalaha yanzu duk sunna wasu suka faɗi qasida sai a ce wai ni ne na faɗa an gano kai ka faɗa ne shi yasa ake faɗa haka
قال yace كانوا آل بيت حاجة su dinnan gida a, gi- gida ne na bukata da talauci tun zamanin jahiliya da ba zuwa musulunci وكان الناس إنما دعامهم بالمدينة التمر والشعير mutane sun kasance abincinsu a madina dabino da sha'ir ba wani abinci in ba dabino ba ko sha'ir وكان الرجل إذا كان له يسار mutum ya kasance idan allah ya sa yana da ɗan abin hannu فقد مضى فتاة من الشام من الدمشق masu kawo kaya daga sham suka zo suka zo da gari wanda yake abin surfewa wanda yake an surfe an ɗebe sururin cikinsa جاء رجل منها mhm, sai mutum ya siya min ha daga irin wannan نسى بها نفسه ya keɓanci kansa da shi sai zama shi gurasa da za a yi da irin wannan garin tasa ce sauran mutan gida sai a yi musu da na gaba gari فأما إياله فإن amma iyalinsa sai a ce a kyale su sa ci da biro da sha'ir قد مضى فتاة من sai wasu 'yan الشام kasuwa na shan suka zo جاء أمير فات بن زيد حملا amina shi ne rufatu da zaidin sai ya sai kayan raƙumi guda na daga wannan garin wanda yake an an sirfe shi an ɗebe sururinsa ya ajiye shi a wata rumfa tasa وفي المشربة سلام ودم akwai wani miki- mi- ah, makami da silke da takobi a wannan rumfar أودي عليه من تحت البيت aka hugo daga ƙasa aka shiga ɗakin نقبت المشربة aka huga wannan rumfa tasa وأخذ الطعام والسلام wasila aka ɗauke abincin da makamin فلما أصبح da gari ya waye sai amina rifa'atu ya zo min قال يا ابن أخي ya ce ya ɗan ɗan uwana إنه قد أودي علينا في ليلتنا haƙiƙa هذه an shigo mana a daren nan namu نقب مشربتنا an huda rumfarmu وذهب an tafi da abincinmu da makaminmu قال ya ce تحسسنا في الدار muka ringa bincike a gida فسألنا muka yi tambayo وقيل لنا aka ce da mu رأينا بني أبيريك mun ga banu ubarikin sun hura wuta da daren nan ولا نرى فيما نرى إلا iyaka zaton mu abincin da ku da kuka dauko shine suka zo suka dafa قال yace- وقال بني أبيريك to قالوا haƙiƙa banu ubarikin sun ce ونحن نسأل في الدار sanda muke bincike a gida wallahi ma nura sahibakum illa suke cewa wallahi a zaton mu wanda ya muku satan nan labirin sahalin ne rajulun minna lahu salahu wa islam wani mutumin kirki ne a cikin mu da yake da gyaruwa da musulunci falama sana labidu da labiru ya ji wannan magana suna cewa ai suna zaton shi ya sata sai ya zaro takobinsa wa qala yace da- ana asruku Ko ni za ku ce na yi sata?
wallahi la yuqatanna la yukhalidannakum hadha Wallahi wannan takobin zai shige ku, zai shiga jikinku.
aw la tubayyinanna hadhihi Ko kuma ku bayyana meye hujjar ku na cewa ni ne sata.
halu ilayka anha Suka ce ayyuhar ka- rajulu Kai ka kauce ka ba mu waje.
ma anta bi sahibi Mu ba mu ce kai kai sata ba.
tas'alna fi dari Muka yi ta tambaya a gida a unguwa qala nashuka annam har ba mu zamo ba mu da wani kokonto cewa dai banu ubai rikin su suka yi sata.
qala li ammi ibn Amina Amina ce ya dan uwana.
la ataita rasulullahi sallallahu alaihi wa Da sallam ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakartu zalika ka lahu ambata man cewa gashi an mana sata an ɗebe mana abinci an ɗebe mana makami ka ta rufe ya ce fa ataitu rasulullahi sallallahu sai na je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qultu na ce inna ala baitin minna ala mutanen wani gida a unguwarmu ma'abuta wauta amadu ila sun nufin ɗan amina rifa'a ɗan zaidu raqabu masharaba suka huda wata rumfa tasa suka ɗauko maka suka ɗauke makaminsa da abincinsa ruddu alaina silahana amma mu abin da muke bukata a kyale maganar abinci su dawo mana da makaminmu amma ta'am amma abinci ba mu da sauran bukata a cikinsa.
annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amur fi zalika zan zan shawara a cikin wannan in ga ya dace a yi wa wannan lamar.
falamma sami'a banu da banu malikin suka ji wannan maganar aw rajulan minhum sai suka ji wajen wani mutum dan uwansu ana ce masa usairu ibn urwata kallamu fi zalika suka yi magana da shi a cikin wannan cewa gashi fa ana so a ce mu muka yi sata fashtama fi zalika nasu min ahli sai dari mutane da yawa suka taru akan wannan daga mutanen gidan qalu ya suka je wajen rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi kaga ka tada dan Nu'man ammahu da amman sarifatu sun nufi zuwa wani mutanen wani gida daga cikin wanda suke musulmi da gyara suna jifan su da sata an gair bayyinati ba tare da hujja ba ba tare da bin sun bincika ba ala qataratu kata da yace ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne magana da shi qala yace mata ila ala kai ka tada tu kai ne za ka yi nufi zuwa mutanen mutanen gida da aka ce musulmi ne m- mutanen kirki tarmihim bis ka sarqati ce wai sun yi sata ba tare da ka bincika ba ba tare da ka samu shaidu ba ala Fata da fiye ce, farajatu wala sai na koma gida, da na ji wannan maganar daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ai burin.
zalika A ce, na rasa wata dukiya ta ma ba ni na je na faɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan maganar ba.
fatani amir fa Amina da fafi ya zo, qala ya ce, ya ɗan ɗan uwana mai kai, sabartu bima qala na ba shi labari da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa.
qala Amina ce, Allah ne zai taimake mu a wannan lamarin.
lam yalbas an nazal Ba a daɗe ba, sai ga Ƙur'ani ya sauka. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين هزيما واستغفر لله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يتانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان هوانا نسيما يستعفون من الناس ولا يستعفون من الناس أكي تفدا أكي تفدا حق قرشان سمن ولولا فضل الله عليك ورحمة الله ما طائفة منهم أن يضلوك وما يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما na'am Ah, su ah, an ce a wata ruwayar su wannan da suka taru zuwa suka suka ce ai ana zaton wanda a yi sata wani bayahuje ne suka kaga wa bayahudan cewa shi ya sata to amma da yake qur'ani musulunci na a tsaye da adalci duk laifin mutum amma inda ba shi ya laifi ba ba daidai bane a ce za a dangana masa laifi a kyale mutum da iyaka laifinsa amma duk laifin duk laifin da ya a ce kowane laifi ma shi za a jingina da wanda ya da wanda ba ya wannan ba daidai bane ba shi ne tsari na adalci ba shi yasa aka saukar da wannan ayar ya rasulullah mu ne muka saukar da qur'ani gare ka da gaskiya abin da yasa aka saukar ma da qur'anin nan dan kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya ganar da kai ba kai ba cewa zaka kare macuta Uba- Banu Umayr din nan macuta ne, macuta ne, kaka ce za ka kare su.
astaghfirullah Ah, ka nemi gafara Allah daga abin da ka faɗa ga katada.
innaka Ubangiji mai yawan gafara ne, mai yawan jin kai. Kaka ce za ka kare waɗannan da suke cutar kawunan su. Allah baya son mai yawan ha'inci, mai yawan laifi.
kuna minan nas Su waɗannan mutane in za su yi ɓanna sai su ringa ɓoyewa daga mutane, wala alhali ba sa ɓoyewa daga Allah. Wa huwa ma'ahum. Allah yana tare da su izu bayyitu na ba la yarami lokacin da suke tsare-tsaren maganganu wanda Allah bai yarda da su ba magana an ba ta gaskiya ba ce Allah bai yarda da ita ba yasa a koyaushe a kiyaye faɗin magana da ba gaskiya ba a tsaya a faɗi magana da take gaskiya ita ce Allah ya yarda da ita la qawli har zuwa faɗin ubangiji gafurar rahima inna la- inna la kana gafurar rahima ay la astaghfirullah la ghafara ai da sun nemi Allah ya gafarta musu da Allah ya gafarta musu wa yasbu isman fa inna ma yasbu wanda ya aikata laifi kansa ya cuta la qawlihi isman mubina Ah, har zuwa faɗin ismin mubina qawluhu lil labidi shi ne abin da ya faɗa ga labido wala la fadla alayka wa a in ba dan bai wadda Allah ya yi ma ba da rahama lahammat ta'ifatun minhum an yarru ya jama'a da yawa daga cikin munafiqan nan sun nufin su ga sun kautar da kai har zuwa fasofa nuti ajran azima la khayra fi kaseerin min najuhum illa man bara bi saqadati naw ma'ruf daus la yaminan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما wanda ganawarsa da asirinsa akan a aikata alheri ne to ai ko lalle zai samu lada mai girma daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala a daina ganawa a daina asiri akan abin da ba na alheri ba a gana ai asiri akan abin da yake na alheri kalama na zalla qur'anu yayin da qur'anin nan ya sauka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da makamin raddu ila ya bai da shi garfa'a ala katadatu ya kata da to ma yace ta to ami bisallahi yayin da na dauko makamin nan na kawo amana na rifatu ana shehan ya kasance tsoho ne kadasha ya rasa idanu ba ko tun zamanin jahiliya ma bai da idanu kuntu qura islamu umma dukulan da a iyaka hange na ina zaton musulunci nasa bai shige shi har zuci ba kalama ta to bisallahi yayin da nazo masa da makamin ala ibn akhi ya ce ya dan uwana mu sanya makamin nan don taimakawa addinin Allah mu hubusta shi ya zama ma ba namu bane arabta anna islamu ka kana kata da ya ce ya aifar da wannan maganar da ya faɗa sai na gane cewa ai musulunci ya shige shi har zuci kalama na zalla qur'anu da Qur'ani ya sauka ahika bushairun bil mushrikina yaro ya su da kafirai ana zalla ala ya sula sauko da sa'ad bin wanda bace da ya umayyata karanta sulafata Isa ibn Sumayya anzalallahu sai ubangiji ya saukar da aya ya shakir sulamin bari ma ta wanda shi lau ya sa wa mummune bayan shirya ta bai daga gare shi ya fi tsari daban ba tsarin mummune ba to ma kyale shi ke ba abin da ya ɗauka wa kansa amma a ƙarshe zai mu sai jahannama sa'ar masira ita ko wutar jahannam ta munana a matsayin makoma inna lala ya Allah baya wa ga gama kuma dun da zalika mai shawo wani abu da shi a tare da wannan shi amma duk wani laifi na ɗan adam in ba shirka ba ta yi wa Allah ya gafarta masa sa aika wanda ya nufa man shirbi lahi faqad dalal wanda ya wanda dalalan ba'ida Allah ya hakika ya fata bata mai nisa ta shi lamma nazala ala sulafata ما ramaha hasabu sabu abiyati min shirhi akhadha ahlahu fa wada'ahu ala ra'siha sai ta ɗauko kayansa ta ɗora a ka thumma kharaja bihi sai ta fito da kayan farama bihi fil sai abdi far da shi a filin masa thumma qalat ta ce da shi ahadayta li shi'r hasana kai ta jawo hassanu yake baidoci yana taɓa ne ma kunta ba tatini su zo min da min khairi alheri ba ka ta kama gaban ka sai su sake ganin ka a wajena qala abu isa هذا حديث غريب لا نعلم عادا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني ورواه يونس بن بكير وغير واحد هذا حديث عن محمد بن إسحاق عن أنس بن عمر بن قتادة مرسل لم يذكروا فيه عن أبي أجلي قتادة بن نعمان هو أبو أبي سعيد الخدري بأمه أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان
Thank you.